أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتف وعلى آله وصحبه والتابعين لمنهاجه إلى يوم الدين هكذا مدار العظيم الحمد لله نازع تاشي منذوت بسم الله الرحمن الرحيم الجماعة بياني أكن صلى الجماعة صلى الجمعي لكم شرط الإيمان ده شرط أمامه fasulun fi gairi jum'atin ta'akkadar jama'atun wa darajatin ko asbatat tablugu lissabi wa ishirin liman adraka aw raka'atan faltalama lidhaka yundabu li fazzin masala yu'udu illa farriha ma hassala biha tafwira wal farra wa qil yanwi biha al ikmal wal kullu nuqil إلا بمكرم كذا الإشاء إذا وترى وترى هو أو ترى ما فيك أو ترى فالعود لهاتين بزا أو ترى أكفتش واكو وإن لراتب وقيمة وحرر محصل فالحكم ألا يستقر والشر بالإمام دهر وذكر وغير ماموم وفي الجمعة هر وبالغ وآجل ومسلم لا فاسق وآجز منقدم إلا كآجز بمثله يؤم كقائد بقائد فلا تلم والهف في من لم يفرق بين الراد والزاء أو من يبدل السين بسات وساها لكتدا بمن قد هالفا فروعنا كشافئي فارفا sai a tashi fasulun ɗinko? wannan fasali ne ta'akkadar jama'atu yin jam'i abu ne ƙaƙƙarfa ai sallah jam'i sunna ce ƙaƙƙarfa fi gairu jumu'ati in ba a sallar juma'a ba a sallar juma'a farilla ne a yi ta jam'i ba a sallar juma'a mutum ɗaya sauran salloli ko na farilla wannan a yi jam'i sunna ce ƙaƙƙarfa wannan shine zancen da ya fi shuhura a masaba akwai zantutuka da yawa a nan akwai ƙauli da cewa ita sallar jam'i a samu a gari ana yi suna ce kifa'iyya shi yasa idan da mutan gari farilla ce kifa'iyya shi yasa idan da mutan gari suka haɗa kama za su yi sallar jam'i ba to sai a yaƙe su tsarin musulunci wajibi a yaƙe su sai sun dawo sun yarda cewa za su ringa sallar jam'i amma kuma a kowace unguwa akwai kauli da cewa a kowace unguwa ma a samu masallacin da za a yi sallar jam'i sun da farilla ce faru kifayi wajibi ne ta fuskar kifayi amma mutum ɗaiɗaiwa kowa ya sallah ta jam'i ta wannan ita ce sunna ƙarƙarfa saboda darajoji da ita sallar jam'in ta tabbatar darajojin nan sun kai 27 ga dukka wanda ya riski sallah ta jam'i ba sai ya riski gaba ɗaya ba matuƙar da ya samu raka a cikakkiya daga sallar jam'i to ya samu ladan nan illa iyaka a gane bayan da za a yi masallan a ce a sallar isha wanda ya samu raka a hudu tare da liman a ce za a kwatanta shi da wanda raka a ɗaya kaɗai ya samu daga sallar liman dukkaninsu dai za a ce sun samu sallar jam'i amma dai wanda ya samu raka a hudu cikakku tare da liman ya zama liman ya sallama shi ma sallama zai yi ai ba za a kwatanta shi da wanda raka ɗaya kaɗai ya samu ba ka san wannan da can yadda ake faɗa zamanin sahabai ko tabi'ai so da yawa idan mutum ma kabbara harama ya rasa tare da liman zuwa ake hagida a yi masa jaje wanda sanda liman ya kabbara harama shi bai riga ya zo ba ko da ba raka'ar da ta tsere masa amma har gida ake zuwa don a yi masa jaje akan haka cewa ai yayi babba asara kamar ya rasa wani abu na duniya to zaka wannan ne yasa aka so ga mai sallah shi kaɗai ga misali ya sake sallah in ya samu jama'a ma hassala idan bai samu farlar da ake samu ta sallar jam'i ba ya zama ko raka'a ɗaya bai samu tare da liman ba amma idan zai sallan nan zai niya fawar lamarinsa ga Allah cewa Allah ya sanya wadda ya so a cikin sallolin guda biyu ta zama ita ce ta farillarsa tare da farilla zai niya farilla da amma bisa fawarawa wasu ce yana niya cikawa ne da wannan wadda zai sake tare da jama'a kowanne daga zantutukan nan guda biyu an ciro shi a masaba da aka ce wanda ya sallah shi kadai in ya sami jama'a za su yi an so ya sake amma fa banda sallan magarba wanda ya sallan magarba shi kadai idan ya sami jama'a za ta yi baya sakewa haka nan ma isha iza autara iza autara idan har ya riga ya wutare yanda dan ashir yake fada wa nudibat i'adatul fazz biha la magaribin kaza isha mutiruha ka jefar da komawa ga sake sallolin nan guda biyu wanda ya sallama garba shi kadai to don ya sami jama'a ba daidai ba ne ya ce bara ya koma ya sake sallar tare da jama'a hakanan wanda ya sallar isha ga shi har ya yi wutiri shi ma ba daidai ba ne don ya sami jama'a ya ce bara ya sake sallar isha tare da su idan aka tsaye da sallah aka yi kama sallah ga liman ratibi sai ya zamo wanda yake ya yi sallah cikin jama'a ya zo yana cikin masallaci Allah ya stakir hukunci shi ne kai ce zai ci gaba da zama a masallacin ya fito saboda ba daidai ba ne ya bi shi ya ce zai sake sallah tunda da ya riga ya yi sallah ta jami'i shi kuma ba daidai ba ne ya zauna alhali ana sallah a masallaci don haka zai bayu zuwa ɗauka ko liman ɗin ne ma yake da masoka shi yasa shi ya zamansa shi yasa aka ce to sai ya fito a sharaɗin wanda zai limanci sharaɗin liman ya zama yana da tsarki min hadasin wahabasin tsarkin kari da tsarkin najasa ya zama namiji ba mace ba mu a masabanmu mace ba ta limanci ko da a sallar nafila kuma ko da ga mata ne a mace ba da mata limanci ko da a sallah ta nafila kuma ko da ga mata ne yan uwanta amma wajen shafi'awa suka ce a a mace ta iya yin limanci a sallah ta nafila in ya zamo ga mata ne kadai ba maza ba namiji a ciki to wannan ta iya kada ya zamo mamu ne wanda yake mamu ba a koyi da shi shi yasa a wajen malikawa koda ya gama sallar tasa liman ya gama sallar tasa shi mamun ya tashi ne zai kawo abin da aka tsere masa to ba daidai bane wani ya zo ya ce zai bi shi saboda an faɗa ina ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi to yanzu shi dinnan ai koyi yake ma da wani musamman a tsarin malikawa duk da cewa kamar ya bar liman amma inda za ka gane cewa kamar koyi yake da wani yanzu inda ya zama wajibi limaminsa ya zauna shi ma in ya zo wannan wajen ai wajibinsa ne ya zauna ko da baya tare da limamin ko da baya tare da limamin ko za a ce shi ma dole sai ya zauna a wannan wajen ko da yake shi wajen ba wajen zamansa ba ne matsalan amma za a ce ya zauna saboda duban haƙƙin liman yanzu misali wanda ya sami raka a ɗaya daga sallar isha in liman ya sallama ya tashi ya kawo raka a ɗaya ai zai zauna zai zauna a nan wato a raka a ta biyu to inda za irin wannan zai fito shi ne idan ya zama ma a an fara sallah ba shi sai ya zamo da ya zo ya bi liman aka naɗa shi cewa shi zai ƙarasa sallah kaga nan duk inda ya kama liman ya zauna shi ma sai ya zauna a wannan wajen ko kuma ya zamo a'a ya fara bin liman an riga shi fara sallah misali a sallah a zahar an yi raka a ɗaya babu shi an zo ta biyu ana cikin ta biyu kafin a ruku sai ya zo ya bi kaga ya samu wannan raka aka yi raka ta biyu aka zauna liman ya zauna duk da cewa shi raka a sace ta farko sai kuma liman ya miƙe ya kawo raka ta biyu shi a wajen wannan shi ko liman a wajensa ta uku to liman ya ɗago bayan ya gama ta uku nan ya ɗago zai fara ta hudu sai wani abu ya sami liman ya sami liman aka ce shi wannan shi zai karasa sallah kaga ba wai zai dubi sallarsa kaɗai ba zai dubi sallar liman shi yasa zan iya kawo raka'a ɗaya dole ya zauna saboda ta hudun liman ce ko da yake shi tasa ta uku ce sannan ya tashi ya kawo ragowar raka'a ɗaya da aka tsere masa ya zauna ya tahiya ya sallama shi yasa a koyaushe kaga izar jama'a bina'un wa qara'un qaddamal bina'a alal qara'i wajalasa fi akhiratil imani walau lam takun saniyatahu yanda mai mutasar yake faɗa ko to idan wanda yake juma'a ne dole sai wanda yake ɗa bawa ba limanci a sallar juma'a wanda wannan shine masabar ɗan ƙasim amma malam ashabi ya ce a'a bawa da matafi duk sa iya yin limanci a sallar juma'a yaya shi abdullahi ya kawo wannan magana alfiyatul usuli kama akwai masu yin alfiyatul usuli da safe ko ya ya kawo wannan fa'idatul hulfila na satan tsaro fil abdi in amma wa man yusafiru fi jum'atin yamna'u ibn al-qasimi sihata hali itimamin tantami wa ashabu sihatu qala al-awwalu ma uyyanat alayhi ma talaffulu wa ashabu wajibatu bina'a ala ujubil kulli ibtida'a sabani zai fa'ida sabanin zata bayyana gare mu dangane da bawa ko wanda yake matafiyi in aka ce za su yi limanci a sallar juma'a dan kasun ya ce ai in bawa ya limanci a sallar juma'a sallar gaba ɗaya da tasa da ta mamuman duk ta ɓaci hakanan in matafiyi ya limanci a sallar juma'a ma dan kasun ya ce da sallarsa da sallar mamuman duk ta ɓaci amma malam ashabu ya ce a'a dan bawa ya limanci a sallar juma'a da sallarsa da sallar mamuman duk ta inganta ko wanda yake matafiyi dan ya yi limanci a sallar juma'a to da sallarsa da sallar mamuman gaba ɗaya ta inganta to haka nan ya zama balagagge in a sallah ta farilla ne a wajen malikawa yaron da bai balaga ba ba daidai ba ne limanci ko da a sallata na inda a sallata farilla ne amma in sallata na fula ce ya iya yin limanci wajen shafi'awa ko a'a ko yaron da bai balaga ba ya iya limanci a salla ma ta farilla ya zama mai hankali ba mai raunin hankali ko mahaukaci ba mahaukaci ba ya limanci balle ha abi shi ya zama musulmi kuma ba wanda yake fasiki na gaba ba malaman malikawa na daga baya sun inganta cewa limanci wanda yake fasiki na gaba ingantacce ne sai dai karhanci kawai wa ajizu ba wanda yake ya gajiya daga wani rukuni ba daga rukunan sallah kamar wanda shi ba zai iya sujjada ba ko ba zai iya ruku'u ba ko ba zai iya tsayuwa ba ko ba zai iya zama ba to wannan ba daidai bane e limanci wanda yake ya rasa ikon tsaya zuwa da wani rukuni daga rukunai in ka ga sallar wanda yake baya iya zuwa da wani daga cikin rukunan sallah da a ce sallar tasa ta yi limanci a ce ya inganta sai ko kamar wanda ya gajiya a ce yi wa kamarsa limanci a ce da mamun da limamin dukkaninsu kurkunu ciwon kurkunu ya ka da su to wannan don sun yi koyi da junansu ɗaya daga cikinsu ya musu limanci ɗayan ya yi koyi ba laifi ba ne tun da dai dukkaninsu ba mai iya tsayawa kamar wanda yake sallah da zaune ya koyi da wanda shi ma haƙƙinsa ya sallah a zaune to kaka ce za ka zarge su wannan sallar ta yi an samu saɓani tsakanin wanda ba iya barbancewa wajen faɗa tsakanin wade da zade koko wanda yake musanya yubdilu lam'arar ɗin da rufu'a ne wanda yake musanya sun da sadi yake wa sun faɗa sadi koyi na inganta ga wanda yake ya saba da rassanmu wanda yake ba maliki ya koyi da limamin da yake ba maliki ba bari ya bambanta da mu a fahimta to wannan ya inganta kamar misali maliki ya koyi da shafi wanda an san tsakanin malikawa da shafi'awa akwai sabani da yawa akan matsalolin sallah misali su ma shafi'awa suna ganin wajibi ne a yi bismillah a fatiha malikawa ko zancen da ya fi shura daga gare su ma shine cewa karahiya ce a farilla su shafi'a suna ganin a yi bismillah a farilla wajibi ne saboda bismillah aya ce daga ayoyin fatiha hakanan su shafi'awa suna ganin cewa a karanta fatiha wajibi ne akan dukkan mai sallah daidai mai sallah ne shi kadai ko liman ko mamu wanda su malikawa suna ganin cewa a karanta ma fatiha inda liman yake bayyana karatu inda ga wanda yake mamu ne to karahiya ne karahiya ne cewa ba inda karatun fatiha yake zamowa farilla akan mamu a wajen su shafi'a wajen su malikawa to ka shafi'in kama ai koyi maliki ya koyi da shafi'i fa'arifa ka san wannan fa'arifa ka san wannan walam da sai a tashi fasulun wa shar'u likita da na'am na gaba ba akwai fasiki na zuci kamar mai girman kai kamar mai ji da kai kamar mai riya duk wannan fasiki ne na zuci yauwa shi bannar da yake ba da gaba zahira ba ne da gaba ne ɓoyayya yauwa